babul karami babin da zai yi bayani akan alkaram lafazin alkaram lafazi ne da yake siffanta mutum da dukkan wani abu na mutunci da kyauta da tausayi so daga lafazin alkaram arrahma na shiga cikinsa lafazin alkaram as-sakha'u kyauta na shiga ciki aljudu na shiga cikin alkaram al-imam al-qayyim a cikin wani littafin sa in ban manta ba ina jin a risalatu tabukiyya tsakanin al-risalatu tabukiyya ko kuma dariqul hijratain wa babu sa'adatai ɗayan waɗannan littafan guda biyu na manta amma dai tabbas magana ta ce yake bayani akan sifar Allah ta alkari yace shi yasa Allah ta'ala bai siffanta kansa da as-sakhiy ba ba inda Allah ta'ala ya siffanta kansa da sakhi sannan bai siffanta kansa da aljawwadu ba amma sai ya zaɓi lafazin da yake ashmal shine lafazi na alkari daga cikin sunayen Allah kuma siffofin Allah akwai alkari Qur'ani ya zo da shi a matsayin sunan Allah ta'ala alkari sau daga Allah alkarimu ne to shi ne nan al'imam al-bukhari ya mana babi a cikin wannan littafi nasa al'adabul mufarat babul karam babun karamci da hausa haka za ka fassara shi karamci haka ma bahaushe yake cewa bahaushe ma yakan ce kai wane karimi wane mutum ne mai karamci wato duk wata ta'ada ta girma ينال إتا حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة بن عبدة عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يتي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنبي مأيكي عليه الصلاة والسلام أي الناس أكرم ويأتكم متاني ويفكرمش qala sai ce akramuhum inda Allah asqahum wanda yafi karamci a cikin mutane shine wanda yafi tsoron Allah mutumin da yafi karamci ya tara siffofi na ɗaukaka da daraja to shine asqahu wannan qur'ani ne manzo Allah sai ya dauko inna akramakum inda Allah asqakum wanda yafi karamci yafi daraja yafi matsayi a wajen Allah a cikin ku shine asqakum wanda yafi ku taqwa qalu laysa an hadha nas'aluka sai masu tambaye suka ce ya ma'aikin Allah ai ba tambayar mu ba kenan ba kan wannan muke tambaya ba qala sai ce fa akramun nasi in kuna nufin mutumin da yafi karamci ta hanyar nasaba ya samu karamci ta hanyar nasaba يوسف يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله الكريم ابن الكريم ابن الكريم الكريم ابن الكريم ابن الكريم شين يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم شي الكريم ني سنن ابن الكريم ني سنن شي ونن الكريم بن ابن الكريم سنن ونن الكريم na biyu shi ma ibnil karimi ne alkarimin farko marfu'i ko mubtada sauran kuma guda uku dukkaninsu badalai ne na majruri to shi ne yusuf yusufu nabiyullahi yusufu annabin allah ibnu nabiyullahi dan annabin allah shine yaqub ibni khalilillah an yi tsallake shi ne wa yusuf ibnu yaqub ibni ishaq ibni ibrahim al-khalili to shi ne wannan qalu laysa an hadha nas'aluka suka ce ma'aikin Allah ba wannan fa muke tambaya kai ba qala sai annabi sai ce fa an ma'adin al-arabi to kuna magana ne akan asali na nasabar larabawa kuna magana ne akan asalin nasabar larabawa kun san ɗaya daga cikin tabi'ai yake cewa khussat hadhihi al-ummatu bi thalathati an keɓance al'ummar manzon Allah ta sama da abu uku ba wata al'ummar da ke da wannan al-ansab al-i'rab al-isnad wannan al'umma annabi sama kawai ke da wannan ilmul ansab damuwa da nasaba manzon sama mun karanta a cikin konan littafin bayanin fadli ilmi salafi ala ilmin khalaf manzon sama yace ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum ko to ilmul ansab ilimi ne mai muhimmanci amma ba a san mutum ya koma kuma ya tare a kansa ya daina komai in ba ilmul ansabi ba sannan da isnadi sannan da li'irabi da al'ummar annabi sallama Allah ya bata wannan to fa an ma'adinin arabi tas'aluni shin kuna tambaya ta ne a game da asalin larabawa na sabas su qalu na'am sai suka ce yawwa ya ma'aikin Allah abinda muke son mai tambaya akai kenan nas'aluka an ma'adinin arabi قال سيتي فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا fakhiyarukum fil jahiliya waɗanda suka fi zaɓaɓɓen cikin kutun a jahiliya khiyarukum fil islam to za su rike matsayin su bayan sun musulunta idza faquhu amma in sun yi fiqhu in sun zama masana in sun zama masana addini to suna nan su rike matsayin su kamar wa kamar sayyidina abubakar huwa min khiyar al-arab fil jahiliya falamma aslama wa faqaha sara min khiyarihim fil islam haka sayyidina Umar haka sayyidina Ali haka sayyiduna Usman sayyidina Usman daga Banu Umayya sayyidina Ali daga Banu Hashim dukkanin su suna da daraja fa faquha fa kana min khiyar al-arab fi al-islam kama kana min khiyar al-arab fi al-jahiliyya li'annahuma faquha saboda idan mutum yana son ya samu matsayi a musulunci mai ilimi to wannan shine akramun nasi ai ku dawo baya ai ayyun nasi akramu akramun nasi afqahuhum sai ka duk darajar mutum komai abin da yake da shi shi yasa ai manzon sama da ya faɗi a cikin hadisin al-Imam Tirmidhi cewa innamad dunya li arba'ati nafari mutum hudin nan ko ai na farko shine man ataku Allah ta'ala ilman wa malan Allah ya bashi ilimi da dukiya sai ya zama yana amfani da iliminsa yana amfani da dukiya wato ilimi na nuna masa ga yadda zai yi da dukiya kagani sai na biyu shine man atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi malan sai ya kalli wancan sai ya ce oh ni ma da Allah ta'ala ya bani irin dukiyar wane to da irin abin da yayi da dukiyarsa ni ma zan rika yi manzo Allah sama ya ce fa kana fi niyyati sawa'a daidai suke a niyya صاحب المال النافع صاحب صاحب العلم النافع والمال الصالح wannan kuma sahibul ilmin nafi'i bila mali to kana sawa'a fi min fi anniya za a ba su sannan kuma da mutum na biyu rajulun atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman sai ya zama yana dukiyar sa yadda ya ga dama da kuma na hudun su shine shi kuma ba ilimi ba dukiya wannan shine zailun bindi kenan sai ya rika kallon wancan banzan sai ya rika cewa shi ma ina ma dai Allah ya bashi irin wannan dukiyar ya fanta ma ya taka wanda ya ga dama wani ya ce mu ma Allah ya bamu mu taka wanda ya taka mu to to manzo zai ce fa kana sawa'a fa kana fi niyyati sawa'a su ma daidai suke to duniyan nan tasu su hudu a cikin ta suke so daga sai ka kalli kai a ina kake a matakin farko kake ko a mataki na biyu ko a mataki na uku ko a mataki na hudu da matakin farko da na biyu annabi ya hada su aniyya da mataki na uku da mataki na hudu annabi su salama ya hada su aniyya Allah ya tsare mu so daga Allah ya ba mutum ilimi ya ba shi kuma dukiya ya rika amfani da ilimin da dukiyar cikin abin da Allah yake so ilimin na ma dukiyar jagora ni'mal malu salihu lirrajuli salihi haka annin sun ya faɗa madalla da dukiya ta gari a hannun kuma mutumin kirki dukiya ce ta alkhairi ta halas aka neme ta sannan kuma ga ta a hannun mutumin kirki to za a ga abin arziki irin dukiyar sayyidina Usman ibn Affan irin dukiyar sayyidina Abdurrahman ibn Auf irin dukiyar sayyidina Abubakar a farkon musulunci domin sayyidina Abubakar ya dawo daga baya bai da dukiya to kaga idza faquhu ce to wannan shine alkaram sanaka alkaram babban abin da ke jawo shi shine ilimi da fahimtar addini idan mutum ya zama yana da abin da Imam Bukhari ke nufi kenan idan mutum ya zama yana da ilimin addini sai Allah ya bashi dukiya to zai zama karimun amma dan kawai mujarradin dukiya to mutum da wuya ya iya zama karimu babul ihsani ila albarri wal fajiri babun da zai bayani akan cewa idan ka tashi kyautatawa to ka kyautata ma albarri mai da'a ga Allah wal fajir hadda wanda ya zama ba mutumin kirki ba fajiri babu laifi ka kyautata masa da niyyar ne kana tarbiyyarsa kana son ya dawo ya zama mutumin kirki shine babul ihsani ila albirri wal fajiri babun da ake bayani akan cewa ihsan kyautatawa ta zama an yi ma mutumin kirki da wanda ma ba mutumin kirki ba ka kyautata ma mutane ahsin ila nasi tasta'bid qulubahum فطالما استعبد الإحسان إنسانا حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سالم بن أبي حفصة عن منذر الثوري عن محمد بن علي بن الحنفية عن كابو حديثي دقاء محمد الحنفي محمد بن الحنفية وأن حديثا أهل البيت قولي هنا أهل البيت محمد بن الحنفية dan sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ne kanin su sayyidina Al-Hasan da sayyidina Al-Husain ne radiyallahu anhuma amma ba mamar su ɗaya ba mamar su ce Al-Hanafiyya din nisba ce zuwa ga kabilar Banu Hanifa eh nisba ce zuwa ga Banu Hanifa kabilar su Musailimatul Kazzab ita mamar sa an samo ta ne a yakin Yamama wanda aka yi aka yaki su Musailimatul Kazzab waɗanda suka hana zakka kuma aka samu sun suka yi iddi'a'in annabta to a nan ne aka samu mahaifiyarsa ta zama cikin rabon sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya sa daka da ita aka haifi wannan Muhammad bin Hanafiya yan shi'ar kaisaniya suna cewa shi a haqqu bil imamati ba'ada abihi shi ya fi cancanta ya zama imami bayan babansa amma ba a shi da shi an ci mutumin kirki ne maganganunsa suna nan da yawa a cikin littafan sunna na aqida da na hadisi da littafan sira duk akwai su a ciki hal jaza'ul ihsani illa al ihsanu ai sakamakon kyakkyawa bai zama komai sai kyakkyawa in ka kyautata to ka bude kofa in kai sharri sun ce kowa sharri an ce na halima baka sharri yace kowa sharri ya bi kofa bude ko ya bude sai sharrin ya balla kofar ya shiga wato ba kofa buɗe sharrin nan zai dawo wajen shi ya ma ji a ransa cewa haka in dai sharri mutum ya kulla bai yi alkhairi ba qala hiya musajjalatun lil barri wal fajir ai an an ce a aika da wannan a rubuta ta a tabbatar da kyautatawa ga albarri mai kyau mutumin kirki wal fajir da kuma wanda ya zama fajir dukkaninsu a kyautata musu kowa a bashi hakkin a bashi ihsan ba hakki ba ne ihsan ɗauni ne abinda kama mutum ko da bai kai a masa ba shi ne ake ce masa ihsani abinda ba wajibin ka bane ka masa shi ne ake ce masa ihsani da mafhuminsa na ƙasa duk da lafazin ihsan yana ɗaukar gabaci ɗaya dukkan alkhairi ana ce masa ihsani ana ɗaukansa a matsayin ihsani Sheikh Muhammad Hassan shi ne ya rubuta littafin sa ya samu suna Al-Ihsan ya kawo makamata wajen guda 80 duk ya shigar da hatta al-Islam da al-Iman duk suna cin ihsan su at-tauba su al-inaba su al-sabr su ar-rida su ar-raja'u su al-khawf duk suna cikin al-ihsan wancan al-ihsan bi mafhumihi al-am kenan amma al-ihsan bi mafhumihi al-khas kyautatawa ba mutum kai ma mutum abin arziki ko da bai kai a masa ba ko da ba wajibi ba ne ka masa shine ihsan qala abu abdullah qala abu ubaid musajjalatun ay mursala an aika kyautatawa zuwa gawa an aika zuwa ga mutumin kirki da kuma wanda ya zama ba mutumin kirki ba kowanne daga cinsu a bashi a masa باب فضل من يعول يتيما babin da zai yi bayani akan falalar mutumin da ke ɗaukan nauyin maraya al'aulu mun yi bayani kansa idan ba a manta ba ko mun yi bayani da yadda yake zuwa daga cin a cikin alkur'ani da alugar larabci ala ya'ulu ala ya'ilu wa in khiftum ailatan ko dalika adna alla ta'ulu wa wajadaka ailan fa aghna وما يدري الفقير متى جناه وما يدري الغني متى يعيل هذا يعيل كينا تو باب فضل من يعول يتيما باب فللن متمن da zai ɗauki maraya ya sa shi a cikin al'iyal ya sa shi cikin waɗanda zai riƙa kula da su al'iyal wanda zai riƙa kula da su falalarsa al-yatim mun sha bayani sun ce al-yatim في الإنس من فقد أبو أباه ولما يحتلم هو اليتيم من فقد أباه ولما يحتلم من الإنس كينا wanda bai balaga ba ya rasa babansa to shine ake ce masa aliyati amma wa min alhaywani man faqada ummahu aw ma faqada ummahu wanda ya rasa uwarta ko bunsurin da uwar shi ta mutu ya zama mara dan dan dan akuyar da uwar shi ta mutu ya zama maraya dan kazar da uwarsa ta kasa to shi ma sunansa maraya ko amma dan adam in mamarsa ta rasu to ba a ce masa maraya a mahanga ta shari'a a mahanga shari'a musulunci ba a ce masa maraya sai dai mutane sukan ce masa maraya a matsayin tausayi da kuma al'ada amma shari'atan ba a ce masa maraya domin babansa na da rai in ya rasa baba to shine zai zama maraya kuma da sharaɗin shi ba ƙatutu ba ne in ya zama ƙato ya kai cikin waɗanda aka ce wabtalul yatama itibaru ma kana wabtalul yatama hatta idza balagu nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum to shine al alyati ana jan'in sa da al yatama ana jan'in sa da al aitam حدثنا اسمه فلنغ متمن دي دوكي نوين مغايا حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك أقوي بمبنشي تكان العول أول اليتيم دكما كفالته كفالر سا كدوتي شي كرق kula da shi amma al'aulu ka sashi cikin iyalanka ka rika mishi abin da kake ma ƴaƴanka amma kafala kana bashi gudunmuwa kana bashi taimako daidai gwagwado kenan kafi yana da kuɗin shi ma kila a cikin kuɗin sa kawai zaka tanzuru fi amrihi ne dukiyar zaka rika kula da ita eh duke za ka kula masa da ita kila ba abinda za ka rika mishi bai bukatar komai to kafala kenan amma in an ce al'aul to ya fi kafala حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السائي على الأرملة من زن الله صلى الله عليه وسلم السائي على الأرملة mutumin da yake kokarin taimakon al'armila al'armila wadda mijinta ya mutu imra'atun tuwfiya zawjuha tuwfiya anha zawjuha ita ce ake ce mata al'armila matar da mijinta ya mutu kuma wa tahtaha auladun a ƙarƙashin ta akwai 'ya'ya ita ce ake ce mata al'armila ana jam'inta da al'aramil والمساكين da kuma mai taimakon miskinai waɗanda ba su da shi mabukata almuhtajun waɗanda suke bukata ba sai mun damu da sabanin da aka yi a tsakanin malamai ne bambanci tsakanin almiskinu da alfaqiru ba kuma sannan idan tafaqat iftaraqa wa idan iftaraqa tafaqa ne nan almasakin alfuqara sun shiga ciki kan mujahidi fi sabilillahi matsayin su to kamar mutumin da yake jihadi ne wajen ɗaukar mar Allah idan baka samu damar yin jihadi ba to ga jihadi ga aljihadul aqbaru aqrabu kai aljihadul aqbaru aqbaru aqrabul ashalu wanda yafi kusa kuma yafi sauki shine me as-sa'yu 'ala al-armilati was-sa'yu 'ala al-masakin ay al-muhtaji mutum ya zama yana taimakon su wa kallazi yasumu an-nahara matsayin su ɗaya da mutumin da kullun sai ya azumi wa ya kumun laila kuma sai ya kiyamun laili in ba ka samun damar kiyamun laili to kula da wani maraya musulunci ya ba maraici ya ba maraya mahimmanci so ake yi a cikin al'umma to maraya kai ya gane bai da baba dan dai abin da ake masa abin da mahaifin shi yake mishi to kada ya gane ba yi da mahaifi sai dai kawai tabbas ɗin a haƙiƙa ba yi da mahaifin amma duk ɗaukan nauyin da ake na rayuwa to kan maraya wata ran a gaina kuka har ya iya buɗe baki ya ce ai dan an ga baban shi bai nan ne to duk al'ummar da marayu suke cewa dan an ga babannin su ba su nan ne kuma daga can ba a musu don akwai kuma maraya mai korafi an ce duniyan nan mutum biyu ba wanda yake su korafi da maraya da matar da da matar da ta tsufa bata haihu ba to matar da ta tsufa da bata haihu ba duk abin da ake mata sai kai ta fashe da kuka ta ce ai dan an ga bata haihu bane ka saba kullun ka siyo mata balangu shi take ran nan sai baka samu balangu ba sai ka siyo mata tsire tsiren ma ya fi tsada kila ka kawo mata kana kawowa ta bude ta gani shi kenan sai ta fashe da kuka shi yanzu balangu ba za ta samu balangu a rayuwar ta bata ci ai dan ba ta da ɗani to haka maraya wani zubin yake duk abin da za a masa sai to al'umma dai ana buƙatar ta yi iyaka abin da za ta iya yi Allah kuma fa dole fa marayin nan akwai sifa mutuwan nan za a ci gaba da yin ta za a ci gaba da haihuwa za a ci gaba da mutuwa to in ana waɗannan bin to dole kuma a samu marayu za a haihu kuma za a mutu waɗanda aka haifan nan su za a mutu a bari kuma a sunnar Allah a sunnar Allah wacce tafi rinjaye so tari ubanni su suke mutuwa su bar ‘ya'yansu amma ana samun akasin haka amma sunna da tafi bayyana a fili ita ce wacce Allah shi taimake mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa alihi wa